الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan ci gaba da karatu a sura ta mumtahana jiya mun tsaya aya ta takwas mun fara aya ta tara ƙarshe ne gutsire ne kawai za mu karanta ta mun yi maganin cewa kafirai ba a jibintar lamarinsu amma waɗanda ake zaune lafiya da su ake mutunci da su ba sa yaƙar musulmai ba sa munafurtar musulmai addininmu ya ce a kyautata musu a gurin da ya cancanta a kyautata musu duk mun yi bayani a karatu na jiya da hadisai na sahabbai da sababin saukan ayar ma to akwai waɗanda kuma su aka ce su ba za a sake musu ba ba za a yadda a kyautata musu ba ba za a su ne ayar da zamu tashi inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluhu na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى كتاب إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وإن دي كده أكا حرم تامكم ku sake musu fiska ku taimake su an hana ku wa'annan ku yi musu mujamala ma'ana ku ke musu kawaici to su ne wa'anda suka yaƙe ku a cikin addini duk kafirin da shi damuwarsa ya gama da kai ya murkushe ka kullun zagin addininka cin mutuncin addininka da kutun gwila da sauransu wa'annan babu zaman mutunci da su ko ruwa karka bashi shi wa akhrajukum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum suka ci ba da taimako da gudunmuwa wajen ayake ku a ci mutuncinku wannan Allah ya hana an tawallahum ku yi musu biyayya ku daga musu kafa ku yi soyayya da su ku taimake su a duk wani abu koda na duniya ne koda kuma mahaifinka ne koda mahaifiyarki ne koda dan uwanka ne na jini wa man yatawallahum dukkan wanda ya tsaya ya sake musu ya jibinci lamarinsu walaikun zalimun wannan azzalimi ne za su tsakaninsa da ubangijinsa zai haɗu da ubangijinsa na
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ana magana da mu'minai ne wannan ayat ta sauko akan ummu kulsum bintu uqba ummu kulsum bintu uqba ta sauko akan ummu kulsum bintu uqba wannan yar uwa ce ta sayyidina usman yar uwar sayyidina Usman ne ta bangaren ummansa ƴaƴan ƴaƴan ummomi suke da ita da sayyidina Usman umman sayyidina Usman yar umman sayyidina Usman ita ta aife ta so kaman kanwace kenan wajen sayyidina Usman sunanta ummu kulthum bintu uqba ayin ta sako a kanta ne bari mu ji dalili zamu ji zamu ji fassarar ayin tukunna da kyau Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kullun da kuka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mata mu'minai suka zo gurin ku muhajiratin suka baro makka suka biyo ku madina dan yin hijira ta zo ba da ubanta ba ba da ƴan uwanta ba ba da mijinta ba kawai ta kamo hanya ta taho ta ce na musulunta amma a makka ana musguna min mijina ma ya ƙi ya karɓi musulunci iyayena duk sun ƙi musulunta don haka na zo don na yi imani da kai from ta'inu hunna annabi sallallahu karka karɓe su sai ka musu jarrabawa sai ka musu jarrabawa wannan ita ce aya ta goma ya ko wanda asalin sunan suran kenan mumtahana wacce za a yi wa jarrabawa to annabi sai ka mata jarrabawa in ka mata jarrabawa za mu faɗi irin jarrabawan da ake jarrabawan da ake shine zaka zaka tambaye ta me kawo ki za a musu kuma kala kala a samu wasu mata mu'mine su dan sha ruwan cikin su aji kai ma annabi kai tsaye ka musu tambaya a rantsar da su su ce wallahi abin da ya kawo mu shine imani da kai da abin da ka zo da shi na karɓi musulunci a makka kuma za a musguna min in ban zo nan ba musuluncin ba zai yi ba na zo don imani da kai ne to sai a tambaye ta ina mijinki a ba ni da aure ina ubanki a a mahaifina shi ya ƙiya musulunta tun da na faɗi musuluncin ma aka musguna min to nan gudun tana buƙatar sabon uba kenan in ma ta ce a akwai mijina yana can wannan mijin nawa na yi na yi ya musulunta yaƙi nima kuma tun da na musulunta aka ake musguda min yanzu yana can makka ya yana makka to iya imani da Allah ya kawo ki eh shi ne to shi kenan amma in aka gane abin da ya kawo ta shi ne wani saurayin ta ta biyo wani wanda mai kuɗi da take ga za ta samu kuɗi ta biyo kaman kanin hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaman kanin hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha in aka gane irin wannan hijiran ne to sai a maida ita a kora ta garin makka a ce komai wajen yan uwanki amma in musulmar gaskiya ce to sai a karbe ta Allahu a'lamu bi imanihinna ko da sun ce imani da gaske ne zuciyarsu ko ƙarya suke yi to Allah shi yana sani yasa kai annabi da zahiri zaka yi aiki kawai abinda ta faɗa na zahiri shi zaka yi aiki da shi fa in alimtumuhunna mu'minatin in ka musu jarabawa sai ka gano lalle mu'minar ce falatar ji'uhunna ilal kuffari kar ku mai da su wajen kafirai ku rike su a gurin ku kar ku mai da su ya za ku dauki mata in ba ku manta ba a discussion da muka yi previous discussion can baya da muka tattauna mun yi maganar cewa a ya a shekara ta shida a sulhul hudaybiya agreement da aka rubuta MOU wannan agreement da aka rubuta tsakanin annabi da mushrikai na makka da qurayshawa shine idan mutum ɗan makka ya yi hijira zuwa madina ko a lokacin da ‘yan uwansa ba sa so annabi ya dawo da shi kun cina wannan abin da muka faɗa wannan shi ne abin da bonds ɗin da aka yi sayi amma idan ɗan madina ya gudu daga gurin annabi ya ce maka shi ba za a dawo da shi ba kun gana ma zalunci ne kun cina an yi wannan alƙawarin ko to haka annabi ya yi sayin kuma haka za a yi to sai Allah ya aiko wannan ayar da take gabanmu sai Allah ya ce to alƙawarin da kai sani na yarda da shi in namiji yayi hijira daga can yazo gurin ka ka kore shi ya koma idan daga gunka aka gudu aka koma gurin su su ko basu koro shi ba babu damuwa amma banda mata Allah ya ce banda mata saboda mata masu rauni ne ya dai saboda mata suna da rauni mata suna da rauni ya za a yi a ɗauke su a mai da su gurin kafirai ya za a kai su wajen kafirai ya za su shiga za shiga uku za a gallaza musu sai Allah ya ce to in mata ne ka musu jarrabawa ka tabbatar da imaninsu na gaskiya ne sai ka riƙe su karka kora su falakar ji uhunna ilal kufari karka mai da su wajen kafirai domin mace musulma lahun na hillun lahum mace musulma bata halatta ga kafirai ba walahum hakan namiji kafiri ya hilluna lahunna bai halatta ya wuri mumina ba wannan shine constitution na addininmu amma namijin musulmi ya halatta ya auri mace wacce ba musulma ba idan tana ƙarƙashin addini ɗayan biyu ko kirista ko ba yahudiya wanda haka Allah ya amince mana a ƙur'ani namiji musulmi zai yi auren wacce ba musulma ba amma kirista ko ba yahudiya in ba kirista ba ba ba yahudiya ba ba ta zuwa coci arniya ce to wannan haramun ne in arniya ce haramun ne musulmi namiji ya aura amma in kirista ce ko ba yahudiya wannan ai suna da addini duk da cewa addinin an soke shi an yarda amma wanda ba musulmi ba ko kirista ne ko ba yahude ne ko wanda ba mai addini ba shi kuma haramun ne ya aure mumina kwata kwata nan ba ba da kofa ba in wanda ba musulmi suka tambaye ku suka ce ya haka sai ku ce eh haka yake shikenan ba wani kwana mu haka yake addinin mu a rubuta ka Allah ya ba mu tsarin mu in ba ku yarda ba ku rike tsarin ku wa atuhum ma anfaqu to gane wani karatu kuma gaba wa atuhum ma anfaqu to yanzu ba mace ce daga makka ta gudo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ta bar mijinta a can yaki musulunta to tunda yanzu ta taho gurin annabi kuma ba za a mai da ita ba sai Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu sai ku tambaye ta nawa ne sadakin da ya baki sai ta ce sadaki na dubu ɗari biyu ne sai annabi ya ɗauka daga gurinsa sai a mayar da sadakin mutumin aure an raba shi wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum to yanzu in aka yi haka suka zo din aka yi musu jarfa aka tabbatar muminai ne aka ɗau sadakin wancan aka mayar musu to ai wani zai ce yanzu wancan abice ya sake ba ke kuma yanzu kina zaune a nan baki da miji yanzu ya za a yi mace za ta zaune ba miji ya za a yi to Allah sai yake cewa lajina halikum an tanke hunna babu laifi ku aure su su wa'ancan da suka gudo din aka sanar da mazajen sun gudo wajen mu an kwace su an biyar musu da sadakin su to babu laifi ku aure su bayan sun gama idda idan ta yi jini uku ta gama idda amma fa da sharadi idan a ce tumuhunna wujurahunna in kun ba su sadaki dole sai da sadaki yake aure yanzu mun gama da wannan hukuncin zamu dawo sabon hukunci wala tumsiku bi ismil kawakib kar ku ci kar ku ci gaba da rike auren mata kafirai kuma musulmai ku musulmai in akwai matanku da suka ƙi musulunta to kuma sahabbai na madina kar ku ci gaba da riƙe su ku sake su amma in sun ƙi musuluntan za ku kore su za ku sake su wasu aluma an faktun su biya ku sadakin ai ba za su ci banza ba mace ba za ta bi addinin ka za ta bi tsarinka ba har aure zai mutu sai a mayar maka da kayanka idan mutuwan aure na mutunci ne bismillah aje da sadaki na aje da kaya na aje da komai amma na rashin mutunci na shin tsari wannan ba sai kan kafire ba har a tsakaninmu to amir ba miji kayansa to sai Allah yake cewa was'alu ma anfaqtum ku karbi sadakin ku karfin ku kore su ne ku karbi sadakin ku saboda kafire ne sun kisu musulunci wal yas'alu ma anfaqu to to ga wani karo na biyu kuma wal yas'alu ma anfaqu su ma wa'yancan kafiran idan matansu suka zo nan suka dawo gurinku to su ma ya ce ku ba mu abin da na muka ba matanmu na sadaki yana kan tun daga farkon ayin an fada su ma kafiran a musu adalci saboda adalci na musulunci in matar kafiri ta gudo nan saboda ta ƙi kafirci to ita ma a ba su sadakinsa ku kuma matar ku in ta ƙi musulunci kuka kore ta kafin ku kore ta ku ƙwace sadakinku ku kwace abin da ya kulla auren zalikum hukmullah wannan hukuncin Allah ne ya hukumu bainakum Allah ya hukunci a tsakaninku wallahu alimun hakim Allah mai mai mai masani ne kuma mai hikima shi ya san hikinkimin da ya tsara wannan abu kuma haka aka yi a wancan karan to ina ga za mu tafi kusan bayanin ayan nan ta fito aiko sai dai mu dan bada misalai wanda wasu abin ya faru da su mun fada mun ce wannan ayan ta sauka ne kan ummu kulsum bint uqba ummu kulsum bint uqba ya ya faru al-miswar ibn makrama da mirwan da marwan ibn al-hakam sun kawo hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kissar hudaybiyya suka ce mata muminai sun yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu kulsum bintu uqba ibnu abi mu'ayt tana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya aqiqun amma ita budurwa ce bata ma yi aure ba wasu suka ce aqiqun ana nufin ta kusan balaga wasu suka ce ta balaga amma ba ta da miji sai ƴan uwanta suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ne suna roƙon ya mayar da ita annabi sai ya kime da ita tunda ya san mumina ce in ya mai da ita su kuma ba mumine bane za su wahalar da ita ana cikin haka sai Allah ya saukar da wannan aya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum mu'minatu har zuwa karshen aya a wata riwaya sai wasu mata suka zo su ma gurub guda sai Allah ya sake saukar da wannan ayar su ma wasu mata gungu to yanzu kun ga nan wajen kamar hadisi guda biyu ne ko nan an ce ita kadai akan ta sauko nan an ce wasu mata yadda bayanin yake farkon hadisin ma da na karanta yadda hadisin farkon yake ja'atil mu'minatu muhajiratu wasu gurub na mata sun zo gurub tare suka zo amma a cikin su akwai ummu kulsum binti uquba ne ita ummu kulsum binti uquba ita ce kadai yan uwanta suka suka zo suka ce a da ita ita kadai amma sauran ba a zo ba to a kanta da kan sauran ayar ta sauko amma directly a kanta ita kun gane ko babu cin karo misali yanzu mu mu goma nan sai mu zo mu goma ga nan mu biyar din nan ko sai muka zo bakin shagon wani muka ce muna so a ba mu madara katon ɗaɗɗai ɗaɗɗai wani sati za mu kawo kuɗi sai ɗan uwan alaramma ya zo sai ce an ya yadda a ba wa kowa a makar a ba wa alaramma sai aya ta sauko kan alaran ma shin hadda mu a ciki ko ban da mu hadda mu da muka rako in irin hukuncin ya shafe mu ta so da ka waɗannan matan aya ta sauko kan wannan guda ɗayan amma ta hada da wayancan matan gaba ɗaya sai Allah saukar da wannan aya ita ummu kulsum bintu uqba ibn abi mu'ayyid na ga muku yar uwar sayyidina usman ne ayan ta sauko saboda ita wannan sulhun da aka yi da annabi mun fada mun ce ga maza ne kadai banda mata mata ba a mai da su mun fada dalili shi ne ba su halitta ga kafirai ba abinda ake nufi da famta inohun na ku jarabce su abubuwa ne manya guda biyu kuma su jarrabawa kan imaninsu da gaske ne imani ne ya kawo ku ba wani abu ba eh me ya fito da kuto in suka ce son Allah da manzan Allah da son hijira sai a karba haka abdullahi dan abbas da wasu daga malaman salaf suka fada cikin fa'idodin wannan ayar shine ta soke alkawari da aka yi a wancan sulhun hudaybiya tace banda mata maza kan an yarda amma banda mata sannan mace ba a da ita zuwa ga kafire sannan wannan ayar tana nuna mana halaccin yin jarrabawa a duk gurin da kaga wani abu ya shiga maka duhu kamar wanne wa zai bani misali wani abu da ya shiga duhu kar ka yarda ka sallama sai ka yi jarrabawa kamar me da me da me da me da me da me neman neman aiki kar ka yarda ka dau mutum aiki sai ka masa me wani irin jarrabawa a fil ɗinsa ko a fil ɗinsa in tambaye shi yawwa eh a'a ba mu gama da wannan ba ai ba mu gama na aiki ba tukunna a filinsa kawai za ka tambaye shi a a sai ka tambayi ɗabi'unsa sai ka bincike a anguwa inda hali sai ka gwada shi yanzu misali makarantarmu na lafat in muka dauke ka aiki muka zo muka maka interview don ka iya turanci ka iya larabci ka iya bala'in kaza da kaza wannan naka ne daban muna da abin da ya shafi ɗabi'unka kuma sun za mu baka appointment muna da wani abu muna ce masa trial za mu baka temporary appointment ne na sati biyu kan na baku satan amsan alafar fa a sati biyun za mu san da za su saka maka ido sati biyu muna yi muna kula muna yi muna kula within two weeks in mun gamsu da kai sai mu ba sai mu ƙara maka mu faɗaɗa maka appointment din amma shi ma ba ma bayarwa da yawa na shekara ɗaya ne shekara ɗaya za mu sake renewing in mun gamsu da kai mu ci gaba to ya dace ake jarabawa to malama fatima kika ce neman aure wannan abu ne mai girma mai girma annabi cewa ke idan mai addini da ɗabi'u karki kawai mutum mai addini kawai yana da addini ya san kaza yana wa'azi yana da ƙur'ani yana da wane ne la ya ɗabi'unsa marowaci ne in ke sami miji marowaci kin shiga uku wallahi marar uzuri wanda ba shi da rahama da tausayi ba shi da kula da yanayin halin da kake ciki dole sai an yi wannan binciken haka idan mace ce sai an mata jarrabawa na ba ku misali malamin mushe usman sai isa taliyawa cikin jarrabawan da ya ce za a yi wa mace saboda karka auro mace mai taurin kai in ka samu mace mai taurin kai ka shiga uku mace ita yadda allah ya ta shi ne yi kaza ba mutu ko ba za ta iya ba ta je ta yi sai ta kaga ba za ta iya ba sai ka taimake ta malam ya ce in ka zo neman aure a can baya in aka turo maka matar za ku yi hira da ita in ta zauna a can tana zama sai ka ce to he ku gaisa kuna gaisa sai ka ce tashi daga nan canja gurin koma can sai ka nuna mata wani guri na impossible haka zauna a can daga ta ce a'a nan ma yayi to karka aure ta ya ce in ka tafi karka sake dawowa saboda in ta zo gidanka ko mai kamata tana da kwakwalo tana da nata in ka ce yi ka za ta ni ga yadda za a yi to daga yau ma hiran farko mata fara musu da kai wannan ba mata ba ne karka dawo cikin gwada mace shi ne an zo gurin da manya suke manyan suna kan kujera ita ma sai a nema mata kujerar da za ta zauna daga an shigo to iso mana iso yawwa ga gurin zama zauna mahaukaciya ya taje tawo kan kujera ya ta zauna an yi auren nan zai yi miji na sama kina sama to duk a sama za ku yi zaman auren kenan wala a sama za ku yi kana haka ke kana cewa kai to tun daga neman aure ma a sama kuke no ladabinmu da ɗabi'unmu shi ne tana ƙasa tana sama kana ƙasa ku yi ku yi ta hau sama sai an matsa in nan ma a wajen ladabi da biyayya ne sai ta yi magana ta ce to a babin ladabi shi ne kunce in hau sama na hau sama amma al'adun da aka koya mana a gida ko na hau ba zan iya zaman ba to in an takura mata an ce a babban wani cikin manyan ƙasar na akwai mutumin da haka ya wuri matarsa mutum biyu ne ya zo shi neman aure yana zama aka ce aka turo masa 'yan mata biyu a da ne fa 'yan matan yanzu tsofi ne sun gama duk na san su yana zaune da abokanan suka rako shi su biyu suna zuwa ɗayar kawai ta kawo kan fujera ta ɗalle ɗayar kuma ta koma gefe ta yi haka sai ya gaisa da su ana gama gaisa sai ce to shi kenan allah muku albaka mu za mu tafi suna fita sai ce wacce ta zauna a ƙasar nan ita nake so baya buƙatan ya take kawai ya gama jarabawa ya ce to amma mata kar ku yarda jarrabawanku kuma a gurin da Allah bai ce ayi ba a wajen da al'adunmu sun saba wai jarrabawan da zaki yi wa miji shine bari ki ki gwada shin mai sakewa ne ko ba mai sakewa bane wane ni fa wallahi kaga wayan nawa ma da nake aiki wai tun daga layi fa wayar da nake aiki da ita wallahi mai arha ce 30,000 amma dama wacce nake son zuta 650 ne wai tana masa jarrabawa to kuma ke ma a haka makin faɗi jarrabawansa domin mace mai roƙo inda yi zan zaki buga miji ki ce ba ni kaza mace ta faɗi kuma ni ina faɗan wannan abu ko mahaifinki wallahi a ce kina roƙon mahaifinki a matsinki na mace kina gidan wani balle ki dawo yayye balle wata ma zaki samu wasu can baffanin gefe wai har za ta iya buga musu waya wai ina da matsala ka turo min dubu biyar account ɗina wannan ba mata bace wannan ta saba wa al'adunmu kwata-kwata ta saba ko kuma mahaifinkin ko mahaifiyarki ko ɗan uwanki shi baki roƙe shi ba da kansa ya ce wance da Allah ba ni account ɗinki zan tura miki kuɗi ko babanki ko wani ya tura miki kuɗi mijinki ya zo ba za ki gaya masa an tura min kuɗi ba wannan ba mata zama ba ce let us to discuss it very very sincere yawwa kuma bari gaya muku ko da shegen miji ne ai na ji kun fara ƙananan maganganu yawwa yawwa na san akwai shegen wanda da nasa ai da naki da wani duk naka ne ai na san wannan case din na san wannan case din to nan kuma daga nan ma kin san ke ma baki sa'a miji ba wallahi in dai mijinki dan handama ne ya ci miki kuni maimakon shi ne zai baki kullum ina fada ina cewa Allah wadare da mijin da wai yana jira matarsa ta samu ya tatsa wallahi Allah ka tsare mu da irin wannan kuma ba mu yadda wannan ya zama ajinmu ba yawa ko ina faɗan maganar nan ga su can ku tambaye su ku ji ba na yadda ina da aji ina da class wallahi tallahi nawa ne a akawun ɗinki yanzu haka ina da kuɗi 200,000 200,000 eh barin ƙara miki 100,000 ke ce matsayaciya ta sani wallahi ba zan cina ki ba wallahi ba zan cina ta ba ba na nufin matsayaciya na a'a ke dai kam naki kuma ko naira goma kika samin a ce fa ne right put it in your in your record wallahi sai nadiya eh wannan ba za ta sami shi a gaba ba a yi min lissa ba za a yi min maganar sa a gaba ba naira miliyan ɗaya ki kashe a gida ba ni da matsala amma ki san ba wai dan ban da shi ba in kuma ba ni da shi ban da maganar tsakani ai an bata kenan ka bata ayan qur'ani Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ka tsaya kana jira za ta muka cefa ne kuma na ba su dama na ba su kofa kofan wannan ina faɗa ne ƴan uwa saboda ƴan uwa na maza ni ina faɗa ne wannan na ba su kofa duk abin da aka sani na haƙƙi an saka min shi kar a kuskura kar a kuskura a banni sati ba a gaya min shi ba kuma yadda nake da godiya ga Allah alhamdulillah cewa a yanzu dai a yanzu da nake muku maganar nan a yanzu alhamdulillah duk duniya masu akwai da yake bi na naira goma ba to haka iyalai na babu mai bi na naira goma lissafin da muka yi jiya na ɗinki ne ba ba shi kuke bi na ba yawa kar a ce ai akwai na akwai na kaza ina suke nema bangalo na ɗinki ne karka yadda malam karka yadda a cikin gidanka to na san irin mazajen da kuke faɗa wata har kayan ɗaki take saurari saboda rahama ga mijinta matsiyaci kuma ya samu ya je ya ci alayi ya ki kawo mata gida kuma kun gaisa na gaya muku nan wallahi ba na yarda ɗin wallahi ba kuma ba a yi ba wayannan bayan allah sai dai in ce allah ya saka min su aljanna kun ga kaji kaji kai ana ma kiwon kaji don ni na hana kiwon nan na hana aka ce kai don kai fa za a yi kuma wallahi ana yanka wani za ka zo ka samu an yayyanka to wannan wani abu ne daban ganin dama aka yi daban daban daban ina ƙara mamitawa ina ƙara mamitawa matarka in kuka shekara biyu da ita son samu a tsaya a yi tunani menene ba ta da shi ta samu sanadiyanka matarka ba ta da fili ka saya mata ba ta da gida ka saya mata wallahi tallahi ba ta da abu kaza ka mallaka mata jari karka yadda jarin matarka tana bugawa iyayenta yanzu mana kai ne zaka bata jari in baka da shi wani karatu ne daban sannan iyalinka duk abin da ya shafi biki nata ni fa nawa kenan ban yadda mace in za ta yi biki naira dubu goma da za ta bayar wallahi ban yadda ta taba a kudinta ba wallahi ni ne wannan ina kira ga maza ne ku rike mutuncin nan kuma ina gaya muku a gaban iyalai na nake gaya muku wannan magana ga sunan ko anguwa za ki je me zaki kashe anguwa aljihuna ne mecece ɗawainiyarki akwai ‘yan uwanki wanda za a faranta wa rai da ni ne da aljihuna ne wannan shi ne mutunci wannan shi ne iyaka mutunci to kuma yadda nake faɗan nan ku sani ni ma ana mutunta ni da yawa kar mu je gida a ce ya baka faɗi namu ba ku yi haƙuri zan zo da samu wasu kayan wallahi kuma abin da Allah ya rufa musu asiri zan samu an yi wa 'ya'ya kaza an yi wa yara kaza an yi wa yara kaza amma fa kun san da sharadi ne ba ni na sa ba zan muku zan musu addu'a kuma da saboda haka mace mai roƙo mun taho babin ne bace karke zama mai roƙo miji kai kuma karka bari matarka ta zama lusara saboda baka kyautata mata har za ta iya roƙo karka bari haka ya ga miji ina ma maza su ga wannan karatun da kyau ina ma maza su ga karatun nan yawa saboda mace fa mace fa ba wasa bace kai kin san wace ce mace kuwa daukan ya ce to haka Allah subhanahu wataala ya ce a musu jarrabawa to malama da kika ce a wajen neman aure ai jarrabawa a neman aure ai bincike a neman aure Allah ya hana mu auren mushrikai wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun mushrikatun wala ajabatun ta Allah subhanahu wataala ke cewa suka in matan ku suka kafirce suka ki musulunta to ku kore su kuma ku kace sadakin ku sayyidina Umar da sayyidina Umar da sayyidina Umar da Muawiya wayar ga karban musulunci da sayyidina Umar da Muawiya dan Abu Sufyan wayar ga karban musulunci sayyidina Umar dan sayyidina Umar ya riga baban Muawiya ma karɓar musulunci ai ko to ina so ku gane wani karatu wannan ayar da ta sauko a lokacin sayyidina Umar yana da mata guda biyu mushrikai sun ki musulunta matansa guda biyu sun ki musulunta yayi sun ki musulunta da ayar nan ta sauko sayyidina Umar saboda bin Allah yana son matan nan amma haka yaje ya sake su duka guda biyu bayan ya sake su Muawiya ya aure daya Sufyan ibn Umayya shi ma ya aure daya. To me yasa? Saboda Muawiya lokacin ba musulmi bane shi ma. Umayya shi ma ba musulmi bane. An sake masa ƴan uwansa kafirai a lokacin, shikenan suka aure su. Wannan biyayya kenan da sahabbai suka yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Qur'ani. zalika hukumullahi wannan hukunci ne na Allah ya hukuma bainakum yake hukunci a tsakaninku wallahu alimul hakim tayi fa in fatakum shay'un na'am وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله سبحانه وتعالى ke cewa to yanzu ai mun yi maganan in ku kuka sake su suna mushrikai mata sun isa imani amir ku da sadakin ku ko to in guduwa suka yi kuma fa idan guduwa suka yi kuka aika wa ƴan uwansu kuka yi kuka yi a turo muku da sadakin ku tunda sun gudu ya za ku yi to shine Allah yake cewa fa in fata kun shehu idan matanku suka guje muku zuwa ga kafirai ilal kufari suka koma zuwa ga kafirai yan uwansu suka ki ba ku kudin ku na sadaki to fa aqabtun sai Allah subhanahu wataala ya sa aka yi jihadi aka yaki waɗannan kafiran aka samo ganima na kudi to fa atul ladina zahaba azwajuhum misla ma anfaqu to kafin a raba kudin nan kafin a raba shi kafin a raba a cire sadakin wanda matan suka gudu a bibiya su ko da kudin zai gane saboda a yanzu waɗannan aisu da suke da haƙƙi a wajen kafirai ko to in aka yi jihadi aka samu wani abu akan wa'ancan to a cire a ba waɗanda matan suka gudu ba su biya su sadakin su ba a fara biyan su wattaqullah ku ji tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun wanda dama da shi ake so a yi imani ina ga ayan ta fito ko na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi soke ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza ja'akumul mu'minat idan muminai mata suka zo maka yubayi'naka za su maka mubaya'a an san mubaya'a ko mubaya'a shine idan mutum ya karbi musulunci ya shiga musulunci zai zo ya mika hannu zuwa ga annabi sallallahu alaihi su gaisa hannu da hannu annabi ya gaya masa abubuwan da ake alkawari a kansu kamar yanzu ga abubuwan da ake alkawari shine Allah yushrikna billahi shay'a kar su yi shirka da Allah sai ka ce eh wallahi ba zan yi shirka ba wala ya sadiki na ba za ka yi sata ba eh ba zan yi sata ba wala ya zini na ba zan yi zina ba eh ba zan yi zina ba wala ya tulna auladahunna duk ana faɗan manyan ayyukan jahiliya to musulunci ma ya haramta wala ya tulna auladahunna ba za mutum ya kashe ƴaƴansa ba eh ba zan yi ba wala ya ci na bibutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna sannan mata ba za su je su yi zina su zo da ɗan shege kuma su kawo gidan mutum su ce ɗansa ne ba ba za a yi haka ba eh haka ne wala ya asli naka fi ma'arufin haka za a yi da namiji hannu da hannu sai an karanta masa duka abubuwan in yace ya yadda sai a ce to kaje ka ji tsoron Allah to yanzu an gama da maza irin wannan mubaya'a to mata sun zo kushin mata ma hannu za su bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a mata da baki za a yi musu mata za a yi musu wireless ne irin na professor Pantamigo wireless lokacin da yana minista ba ya yarda ya gaisa da mata wasu manyan kawai ganzo zai gaisa da maza in yazo kan mata ma duk zai gaisa ko to shi professor Fantami in ya gaisa da namiji ya gaisa da in yazo wajen mace sai ya haka shikenan wireless tunda ai communication yake dama ko a communication ma ba akwai wireless ba da wayoyin mu ai da waya ko da wannan wayar da muke yi a gida in za a saka maka waya daga nan sai an ja waya an kai ta har tashan Bauchi an jawo maka daga macen bauchi kuma karfen yana nan shi ma an hada waya har bauchi daga bauchi karfen yana nan an hada waya wayan har lagos kai an sha wuya da yanzu kuma gata nan wireless babu wani abu to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaisawa da mata sai annabi aka ce masa in suka zo fa ba yubayunaka za su maka baya ala an la yushrika billahi sai an cewa ba za su yi shirka ga Allah ba ya zo a cikin hadisin umayya bintu ruqayqa at-tamimiyya take cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal muslimin nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a taron mata cikin mata musulmai linubayi ahudan mu masa mubaya'a fa qulna sai muka ce ya rasulullahi ya manzon Allah mun zo mu yi mubaya'a akan ba za mu yi shirka ga Allah ba kun ga daya dama sun san ayar ko mun zo mu yi mubaya'a ba za mu yi shirka ga Allah ba ba za mu yi sata ba mu ba mazinata bane dama kuma ba za mu yi zina ba ba za mu kashe 'ya'yanmu kamar yadda da ake kashewa a jahiliya in ka aifi ɗa in bai maka ba ko ka za ka kashe shi wala na a ci bi buhutani naftarihi bai na aidina wa arjulina sannan ba za mu zo da wani ƙarya ba ƙage wanda muka ƙirƙira game da ɗan da suka haifa suka ce ba za su yi haka ba ma'ana su je su kamar dai an yi zanen kenan kuma a zo da wani ɗa daga waje a danna shi cikin famili ba za mu yi wannan ba sannan suka ce wala na ce wala na asinaka fi ma'rufin duk kuma abin da ka mana umarni kyakkyawa za mu yi shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fi ma istata'tunna e iya gwargwadon ikon ku ba ai ba komai zaka iya ba duk abin da aka maka umarni zaka iya 100 bisa 100 yanzu sallar da muke 100 bisa 100 muke yi muna yin abin da zamu iya azumi da muke yi 100 bisa 100 muke to sai annabi ce a cikin abin da zaku iya ba qalat qulna allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina sai suka ce lalle Allah da manzon Allah sun fi mu tausayin kanmu mu muna ta faɗa kawai za mu yi za mu yi za mu yi za mu yi annabi kuma yana cewa yadda za ku iya ba yadda za ku iya yadda za ku iya sai suka ce bai ina ya rasulullah ya kai manzo Allah kamana mu baya sai ce idhabna faqad baya'tukunna to ku yi tafiyan ku na muku mu baya ku ba zan gaisa da ku hannu da hannu ba saboda haramun ne hannun namiji ya taba hannun mace da ba tasa ba inna ma qauli limi'ati imra'a ka qauli limra'atin wahida in na tara mata 100 nace musu dunna muku mubaya'a kun amince mun amince to yana daidai da mace guda ɗaya ma kamar nayi mata mubaya'a ne in nayi guda ɗaya kamar 100 ne in 100 ne gaba ɗaya a matsayin ɗaya ne ku guda ɗaya ne ba sai na bi na gaisa ku ba gaisuwa da ku qalat sai ta ce walam yusafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min namra'atan duk taron matan da muka zo annabi bai mika hannu a kowace guda ɗaya ba wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi da imam tirmidhi da imam nasa'i hadisi ne ingantacce kamar da shi imam nasiruddin albani ya inganta shi to saboda haka waɗannan su ne abubuwan da aka yi to in aka yi haka wala ya sinaka fi ma'rufin ba za su saba maka abu kyawawa ba fa bayyuhunna kama su mubaya'a wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafaran Allah kafircin da suka yi a baya an saba wa Allah ka nema musu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama sai Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhalladhina amanu to akwai yan fa'idodi a wannan ayar bari mu faɗi kaɗan na farko rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai rahama ne mai tausayi ku duba sun zo da karfin jiki za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza annabi ce a'a a abin da za ku iya a abin da za ku iya wanda ba ku iya ba Allah ya yafe muku kun gani ko musulunci ba ruwansa duk abin da ba za ka iya ba Allah yana daga maka kafa kai wanda za ka iya ma idan za ka takura musulunci sai ya sassauta maka saboda tausayin addinin mun nan eh sallan azhar raka nawa ke nawa hudu ko in za ka yi tafiya fa rahama ta addini azumin ramadana wajibi ne wajibi ne in baka da lafiya fa ya faɗi a kanka rahama ta addinin musulunci ina ta kawo muku wuraren sauƙin ne fa wurare na sauƙi tafiya akwai daɗi ko ba daɗi ba ta da daɗi sai aka canza ka tafiya ka ajiye azumi ka sha azumi don karka wahala don karka sha wahala an baka sauki to akwai wurare da yawa wanda musulunci in yaga akwai takura sai a ce koma kaza in akwai takura sai a ce koma kaza in akwai kaza sai a ce koma kaza shine suke cewa idza daqa al-amru tasa'a abu ma da ba za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qur'ani ya ce da annabi in za mu yi sallah a tsaye ake ko a zaune a tsaye annabi ce in ba za ka yi a tsaye ba fa ka zauna in ba za ka yi a zauna ba ka kishin gida in ba za ka iya ba ka yi a duk yadda ya sauwa ga maka an yarda maka musulunci ke musulunci gidan sauki cin mushe ya halatta ya haramta ko amma in za ka mutu ba musulunci ya ce ka ci har da guziri ka ci ka ɗauki guziri iya gurin da yunwanka za ka ƙari iya gurin da za ka samu sabon abinci sai ka zubar da shi rahama ta musulunci to wannan shi ne abinda hadisi nake kuwa na biyu aƙida da tauhidi ana gabatar da ita akan komai in kun kula hadisin da aka zo farko matan nan Allah yi shirk na billahi shay'a sai da aka fara maganar aƙida da shirka banda shirka na uku al'asulu shine alaka tsakanin mace da namiji wanda ba muharrami ba al'asur shine a nisanci wannan abu a yi nesa balle har ya kai jiki ya taba jiki a nan gurin ba ma bambanci suwaye muharramai ke mace yanzu babanki muharraminki ne wanki uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wa muharraminki ne ƙani muharrami ne kawu ko baffa muharramai ne amma ɗan kawu ba muharrami ba ne ɗan baffa ba muharrami ba ne mun gane wannan duk ba muharramanka ba ne ana kuma samun irin wannan cakuɗan to na wata ma za ka samu ɗan kawun babban kakan a wannan ya yi nisa ya yi nisa da duk wata alaƙa da kuka sani banda waɗannan da aka halatta musu duk wani wanda zai alaƙa da mace to sai da izini balle kuma a ce matar aure in ba matar aure bane mace a gidan iyayenta sai da ƙa'ida sai da tsari to Allah subhanahu wataala yake cewa ya faɗi waɗannan abubuwa ne wala yasrikna bayan mun faɗi wancan banda saka eh wala yazni banda zina Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fashatan wa sa'a sabila wala tuna auladahunna banda kace yaya wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kum wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna kar su zo da wani abu na ƙarya wanda tsakanin hannayensu da kafafunsu suka kawo tsakanin hannaye hannaye da kuma tsakanin kafafunsu wannan malamai sun yi fassara guda biyu suka ce baina aidihinna wa arjulihinna ana nufin ki kirkir ki je ki kawo dan da ba naki ba ki shigo da shi gida dan da ba naki ba in an tashi aihuwansa ai tsakanin cinya da cinya ake aihuwansa ba to shine tsakanin kafafu guda biyu in an haife shi kuma a ina ake rike shi a hannu a hannaye ko to karki haka ki aiko shi ba na halal ba ki dauko shi da hannu ba na halal ba ki shigo da shi cikin familin wasu wallahi akwai wata mata da muka yi program da ita ta ce malam akwai wasu ididdige da suka yi ana zuwa a ɗauko 'ya'yan da ba na mutum ba a shigo da shi gidansa ba za ta gama da duniya lafiya ba duniya ba za a gama da ita lafiya ba Allah ka tsari ta Allah subhanahu wataala sai ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la tatawallaw qauman kar ku yadda ku yi wa mutane biyayya ghadiballahu alaihim wanda Allah ya riga yayi fushi da su kad yaqisu min al-akhirati wanda sun ɗebe tsammani da kauna daga lahira ba za su samu rahama ba kama ya isal kufaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suke ɗebe ƙauna daga na kabarruka yanzu na kabarin amar magana zai amsa ai an ɗebe ƙauna ba zai dawo ba an ɗebe ƙauna ba zai maka amfani ba to kar ku zama irin kar ku yi ku je ku bi irin wa'ancan mutanen da ba su da rago a lahira ku kuma ku je kuna bi musu biyayya kuna girmama su kuna kimanta su kar ku yi wannan na'am ana ramma bismillah
bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى كتا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke sama da yake ƙasa sabbaha lillah suna yi wa Allah tasbihi wannan mun yi ta a baya ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai yana yi wa Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku ganewa amma Allah yana jin kayansa dabbobi da komai na sama yusabbihu lahu suna masa tasbihi wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mun karanta wannan ayan a can baya ai ko suratul hashr ko alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus okay ya ayyuhalladhina amanu ya kuwan da kuka imani lima taquluna ma la tafalun me yasa kuke fadan abin da ba ku aikatawa lima taquluna qawla alladhi la tusaddiqunahu bil amal me yasa kuke fadan aikin da kalmomin da ba ku aikatawa wannan babban al'amari ne fa da malami da ɗalibi da wanda ya zo gurin wa'azi a masa wa'azi amma baya aiki da wa'azin akwai fitina malami kai ne ya fara ya fara ya wajaba ake ganin koyi ta tare da kai duk abin da aka yi kai kai malami ka sani authority ne kana yi ko za a ce da dai ne yanzu ana ganin malami da taba za a ce a shi kenan kawai kaji mutane suna haramta mana ita ashe ma malama yana tabawa to aikinka shi za a gani in malami kai wa'azi kan kyauta aga kana yi in kai wa'azi kan mutuntawa aga kana mutuntawa in kai wa'azi akan kaza aga kana aikatawa dalibai in kun ji karatu yadda aka yin ku fada hmm? a taimaki marayu aga an cika asusun hajiya kubra shine kun yi aiki da shi lima taquluna ma la tafalun me yasa ake fadan abin da ba a aikatawa kabura makatan inda Allah kabura makatan inda Allah ya zama mummunan abin ki a wajen Allah subhanahu wataala an taqulu ma la taf'aluna a ce kuna faɗan abin da ba ku aikatawa an karanta ilimi amma ba a aiki da shi wannan munin sa yayi muni a wajen Allah inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan lalle Allah subhanahu wataala yana kaunar wanda suke yaki akan tafarkin sa dan daga kalmar Allah soffan gashi na an yi sahu yanzu nan babban jihadi ne ake yi babban jihadi ne shine an zo sanin addinin Allah in mun san addinin Allah nan in muka yi aiki da shi shikenan sai mu zauna na'am sai mu yi me sai mu sanar da wasu mu zama wakilai na annabi sallallahu alaihi wasallam duk nan gurin kowa malami ne duk abin da gaji a kansa malami ne musamman masu rubutu din nan wallahi Allah ya dora muku nauyi kun ji karatu wai karatun nan da ake ji ake ta rubutawa da muka yi last year wannan shekarar ma muke yi wai sau nawa wannan foundation din bangaren mata kuka yi shiri kuka ce bari mu je ƙauye mu shiga gida gida gidan matan da baki su iya sallah ba a wuni guda ba za mu dawo sai mun koya wa mata 200 iya karatun fatiha kun yaka lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke karatun da za ku yi jihadi kuka je ba ku yi ba ina amira hajiya kubura mamman yola yaya kubura uwata an shirya an fita sau ɗaya an fita sau biyu na san kuna shiga gidan yari alhamdulillah prison da ake zuwa wa'azi ne amma duk yadda gidan yari suke bukata a musu wa'azi wallahi ƙauye a shekarar nan na ba da umarni a shekarar nan kar a yi wata shida ba a shirya mana autin na mata zalla da za ku shiga ƙauyukan 'yan uwanmu da suke ƙauye in kun je kawai cikin ajandan farko da Allah ki haƙuri mamata ki haƙuri baba tsohuwa ce shekaranta saba'in kina so kar ta ƙarasa sai dai ta a gidan aljanna da Allah ko za ki karanta min fatiha ku je ku ga abin mamaki to yi haƙuri mu bar mace ɗaya a gurinta mu ce ki zauna gunta ayawa uku za mu je wani ƙauyen kuma mu dawo ke ma zauna a can awa uku a tara miki guda goma fatiha a je a dawo dodai ta ake sallah sallan ba ruwanku ya sun haddace ta shi ga kin ga babin an yi haka Allahu akbar to ana rike hannu a kirji sai a karanta fatihan da muka koya muku nan sai ki yi ruku'i tunda ba ku iya karatun ruku'in ba sai ki kudurta a zuciyanki Allah kai ne mai girma Allah kai ne mai girma sami Allahu liman ku koya musu sallah a wuni daya mutum ɗaya ya tsira ya iya sallah aljanna ta nuna sanadiyansa wallahi ke ma yar aljanna shi inna Allah hibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan Allah yana son wanda za su yaki a tafarkinsa sahu sahu ku fita ga kunan group group kuna layi ana raba ku ana cewa wani ku shiga kauye kaza wani ku shiga yanki kaza wani ku je ku karantar da su addini ba mu mu zo al-afad foundation al-afad masjid al-afad college mu zo mu yi haddace qawaidi ahlari ismawi izziya risala mun iya arba'una nawawiyya mun iya bulugul maram mun iya karatun aqida usulul thalatha qawaidul arba'a aqidatu tahawiyya mun gama tanawa to ina yan uwan mu yan kauye wanda wata kar kina cewa to cire hijabin ki to Allah ko ma gefe ki nu- inu- ki nuna min yadda ake wanka tana cire hijabi zaki ga guru da laya wutar jahannama malama ruqayya malama fatima me kuka shirya ina ummu abdallah abdallah yana fita outing suna fita a matsayin su na medical doctors akwai doktoci da suke fita su abdallah naje wani kauye wa'azi sai aka ce mun aikacin su abdallah a wani asibiti sun tara mata suna musu wa'azi kuma suna ba su magani to in an tashi fita outing za ku yi magana ga likita fatima likita ce dama muna fita irin wannan na maza in za mu yi muna fita da kayan likitoci za a tafi da magunguna za mu tara magunguna don wata kana mata wa'azin tana jin kirji na bugawa yawalsa to kafin a fara wa'azin yadda ake yi za a gwada jini bifi na mutum dama kana shan maganin bifi a'a ba na sha to an tafi da wasu wanda za a dan bayar kafin a gama wa'azi a ga kuma me za a dora mata daga nan sai ake sayan magungunan bifi wasu ma wallahi ba su da kudin saya sai ake tura musu ƙauyen harkar diabetes din nan muna tafiya da irin wannan abin da ake gwada sugan mutum ba su sani ba babu wayewan aje a yi a addinance kaje kayi musu sannan muna tafiya da 'yar madara da minti ana tafiya da biskit saboda 'ya'yansu in sun zo suna kuka ka ba su to wa'azi wallahi shine hanyar tsira bunyanun marsus za ku ga kaman gini ne da aka siminte aka haɗe kuna har haɗe har abe haka ake so ake ganin ku kun tafi wajen wa'azi na'am ana ramma
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون wa wa iz qala musa liqaumihi nan gurin zamu tsaya ita ce karatun gobe insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu shiga kissan annabi musa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh